أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya kama wannan rana ta juma'a wanda ta yi daidai da 22 ko? da ɗaya kai ko? 21 ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da 22 ga watan hudu 2022 insha Allah za mu ci gaba tafsirin mu a cikin suratul ra'd kamar yayin da muka kwana bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب نعم أفمن يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم ينزو wanda ya san annama unzila ilayka min rabbikal haqq cewa abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya wato an ce misalinsa shine sayyidina hamza radiyallahu anhu lokacin da ya zo ya samu abu jahal yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantsama masa mari ya raunata shi ya ce ya za ka zage shi ina bayan kasan ina kan addinin da yake kai lokacin ba a san ma hamza da ya musulunta ba sai ya zama a ranar ne hamza ya musulunta shine Allah subhanahu wataala yake buga misalin tsakanin abu jahali da kuma sayyidina hamza radiyallahu anhu cewa wannan ya san cewa abinda aka saukar manzon Allah gaskiya ne shi ba munafinci a cikin zuciyarsa ya miƙa wuya ya yarda da shi kaman huwa amma zai zama kaman wanda shi makaho ne makahon basira baya ganin gaskiya balle ya aiki da ita inna ma yatazakkaru ulul albab iyaka mazowa hankula dama su kaɗai ne an yi wa'azi wa'azin yake musu amfani suke wa'azuwa wanda dama Allah subhanahu wata'ala bai kera shi a matsayin mutum mai hankali ba biyan da aka yi masa wa'azi sai kaga wa'azin yana da jefa shi daidai kamar yadda wa'azin duk da ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shi Abu Jahal yana da shiga jeji sauran sahabbai kuma irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar da sauransu suna ƙara shirya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina amanu zadatum huda su wa'inda suka yi imani ayoyin qur'ani in suka suka sauka sai su ƙara musu shari'a akan shari'an da suke kai don haka mutum asalin sa dama tuntuni yana cikin wato haske ne na yarda da abinda Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa lokacin da dan adam Allah ya ruhin sa can asali a cikin alamin zarri dukkan mu mun san da kadaitakan Allah don haka ba ma mutun kadaitakan Allah shi yasa lokacin da ubangiji ya tajalli a gare mu yace alastu bi rabbikum ba wanda yace ba shi bane kowa sai yace bala to amma lokacin da kuma tafiya ta yi nisa muka shigo cikin annabi adamu muka zo aka sauko da mu duniya aka zo aka haifi mutane kuma to sai suka manta da wancan tsohon alkawari wanda lokacin suna cikin haske shi suka sani to wanda duka ga yanzu ya shirya to dama tuntuni ya bai rabu da wancan haske da ya taho da shi na asali ba to wannan kuma shine dalilin ma'aiko annabawa su zo su tunar da mu wancan al'ahadul qadim alƙawari da muka ɗauka wa Allah tunna tuntun tuntuni to wanda ya gane ba wai ya canza wani sabon abu bane daga yanda Allah fitiran da Allah ya yi shi a'a ya koma ne zuwa ga asalinsa na farko na haske da shirya wanda kuma kaga bai gane ba to yana nan ne wannan shigowarsa cikin alamu na duniya shine ya wannan daudan rana ala qulubihim ma kanu yaksubun wannan daudan da wannan cudanya da wannan mantuwan ita ne ta sa ya kasa ganewa da haka wanda ya kasa ganewa shine ya fanɗare, wanda ya gane kuma dama ya koma asalinsa ne shi yasa Allah ya ce inna ma tazakkaru ulul albab wanda suke da hankula da suke tunani ya tazakkaru wa ya tafakkaru Allah yake cewa wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wanda yake da halin ya wanda yake tafakkuri ya koma ga asalinsa ya yi ƙoƙarin sacin ƙwaƙwalwansa ya tuno baya ya tuno asalinsa to shi ne yake wa'azuwa amma wanda ƙwaƙwalwansa suke da duhu ba zai iya wannan tafakurin ba to sai ya zauna a cikin bata nan الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق allazina sune waɗannan yufuna da suke cikawa bi ahadillahi da alkawarin da suka yi wa Allah su ulul albabin kenan su ulul albabi sifan su kenan muminai na gari su za ka ga yufuna suna cikawa bi ahadillahi da alkawarin Allah wanne ne farkon alkawarin Allah babba shine lokacin da ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala to suna cika wannan bala din da suka faɗa in sun zo duniya suna cika wannan alkawarin da suka dauko cewa Allah ne ubangijinsu shi kadai za su bauta masa wannan shine farko tukunna wala yanquduna almisaka ba su warware wani alkawari da aka yi da su ko amana da aka kulla da su wannan almisaqul awwali kenan sannan kuma yuhuna bi ahadillahi suna cika alkawarin Allah na rayuwar duniya ma haka ne alkawarin su tsakanin su da Allah alkawarin su tsakanin su da mutane alkawarin su tsakanin su da kowane ne ma to zaka samu mumuni na gari wanda yake cika wancan tsohon alkawarin to zaka samu yana cika wannan alkawarin wannan kuma tana maganan alkawari ga baki ɗaya kenan da alkawari da aka ɗauka na misaki na zamanin alassu da kuma alkawari na rayuwa yanzu duk wanda kaga baya cika alkawari to ba ulul albabi bane ba mumini bane duk wanda kaga baya cika baya bada amanan da aka dora masa ba ulul albabi bane ba mumini bane ita kuma cika alkawari shine yana da yana da hawa hawa akwai alkawari na magana mutum ya gaya maka amana ta magana kenan na gaya mana ga magana amma daga ni sai kai to daga inda ka je ka gaya ma wani to ka ci amana ka yi abu biyu cin amana warware alkawari ko alkawari ko amana ta kaya wani ajiye min kaza to in ba a zo an samu ba ka ci amana ko amana na zamantakewa da iyali wani zan yi tafiya ka kula min ka zuba min ka kula min da iyalaina idan baka cika alkawari ba ko to ka ci amana kenan ka saba alƙawari kuma ka ci amana duk abin da aka ce ka kula min ko ka yi min ka ce to to na farkon sa dai akwai alƙawari a kanka na biyun sa kuma amana ce a hannunka don haka abu yasa kullum da alƙawari da amana suke tare a wuri ɗaya wala yanqudun al-misaq ba su warware alƙawarin su والذين يصلون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويكافون سوء الحساب والذين سوء إن دسك أولي الألباب سوني مؤمني سوني وأن يسلون دسك سادر دا ما أمر الله به أن يوصل abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni a sadar da shi shine kaman zumunta zumunta kashi biyu zumunta ta addini da kuma zumunta ta ta ta, ta wato nasaba da kuma zumunta ta rahim duka waɗannan ana son mutum ya sadar da su zumunta ta addini ya zamanto ka shiga cikin ƴan uwanka musulmi karka rinka ha'intan su karka fantare ka bar cikin su ka je kana hada kai da waɗanda ba mu'minai ba ba musulmi ba sannan kuma ka rinka yin abin da ka ɗauko alkawari daga Allah don ka haɗa kanka da sauran ‘yan uwa wanda kuka yi imani tare to wannan ma zumunta ta addini ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musallimu ne na fi tawaduhum wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sallal jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil huma was sah in dai mu'minai ne misalin su wajen soyayyen su da haɗa kansu da aikin su tare za ka gansu kamar jiki ɗaya ne wanda idan gaba ɗaya daga jikin jikin nan ya kama ciwo duk sauran jikin sai ya kasa bacci saboda tausaya ma wannan ɓangaren jikin in ƙaya ne ta soke ka in kakkare ne in ciwon ido ne in mai sai ga duk sauran jiki ya ya bada ya bada lokacinsa shi ma ya ki bacci don ya tayar wannan ɓangare da yake da ciwo matsala to haka eh, juyayi to haka dukkan musulmi ake so su zama akan abinda wato ƴan uwansu mumine suke ciki idan abu ya shafi musulmi ko a wace ƙasa ne ko a ina ne ka ji kai ma ya shafe ka idan akwai wani taimako da ake so daga wurinka ka taimaka idan akwai wani abu da ake so na haɗin kai da kai a yi da kai kar son zuciyanka da son jin daɗin rayuwanka kawai ya sa ka fanɗare wa musulmi saboda a baka wani mata alhayatun duniya kar ka yadda da wannan to idan ka yi wannan ka shiga cikin wanda suke yasiluna ma amara Allah bihi an yusala kashin hawan farko kenan sannan kuma akwai ma amara Allah bihi an yusala na maganar zumunta shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce igiyan zumunta a sama take tana yawo kamar yanda aka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu zumunta kalaktuki bi yadi na halitte ki da hannuna wa shaddu laki min ismi na ya tsaga miki suna daga sunana wa qarantu makaniki makani na gwamanta bigiran ki da bigire na wa izzati na rantsa da buwayata wa dalali da girmana la aslanna man wasalaki wallahi zan sadar da wanda ya sadar da ke zumunta kullun yana cikin alheri yana cikin ni'ima yana cikin karuwa wala haqata anna man qata aki wallahi zan yanke ma wanda ya yanke miki kullun yana cikin damuwa da tashin hankali wala arda ba zan yarda ba hatta tarda har sai ke zumunta sun kin yarda haka nan kuma ya zo a cikin hadisi har yanzu cikin sayyul bukhari daga abi huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rahima shajna ita zumunta wata igiya ce mina rahamani daga ubangiji wa qala Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce man wasalaki wasaltuhu wanda ya sadar da ke zan sadar da shi duk abubuwan su za su yi kyau wa man qata'aki qata'tuhu wanda ya yanke ki zan yanke zan yanke shi shi ma duk abubuwan sa za su wargaje to shine Allah subhanahu wataala ya ce allazina yasluna ma amara Allah bihi an yusal an ce sadar da zumunta nau'i nau'i ne na farko imani da Allah tabaraka wa ta'ala da imani da dukkan annabawa da manzanni da littattafai da son mutanen kirki salihan bayan Allah tun daga son annabawa zuwa son sahabbansu zuwa son waliyan Allah da mutanen gidan annabawan da ziyararsu duk wannan yana daga cikin sadar da zumuntan musulunci wannan zumunta ce ta musulunci kaji kana son sahabi kana son ahli baitul rasul kana son waliyan Allah kana son malamai na girki to kana daɗa haɗa kanka cikin zumuntanku ne na addini guda ɗaya na musulunci wannan shi ma na cikin sadar da zumunta sannan akwai kuma yi wa mutane ziyara ko da na mutanen kirki ne ziyaran waliyan Allah salihai tun daga ziyaran manzon Allah kamar da sahabbai suke zuwa suna ziyaransa da wasu suke zuwa da garuruwa suna ziyaransa har zuwa ziyaran mutanen gidansa har zuwa ziyaran salihan bayan Allah wanda suke shugabannin addini malamai da na fiqihu da waliyan Allah subhanahu wata'ala shi ma yana daga cikin sadar da zumunta wannan ziyaran da kake zuwa ziyara ne na neman madadi na sadar da zumunta tsakaninka da bayan Allah sannan akwai kuma ziyara na ƴan uwa ƴan uwa na jini ƴan uwa na jini kuma sun kasu kashi wajen sun kasu kashi biyu akwai ‘yan uwa na nasaba su ne wanda ake ce musu wato asibanka akwai kuma ‘yan uwa na rahim su ne wanda ake ce musu wato bakaman gidan da ake ce musu dangin kawunai da dangin bakwanu wannan su na nasaba su ne dangin bakwanu tun daga yayunka kannanka tun daga yayunka kannanka yayin iya yayin babanka kannan babanka yayin kakanka kannan kakanka da irin wayannan walle uwa uba shi kakan uwa uba shi uban da sauransu wannan duka da su da ƴan uwansu ƴaƴan ƴan uwanka ƴaƴan bafaninka ƴaƴan duk waɗannan suna cikin waɗanda suna da haƙƙi na zumunta tsakaninka da su sannan kuma akwai rahim shine bangaren mahaifiyarka iyayenta kawunninka ummominka da su waɗannan duk dangi wajen uwa su ma suna da haƙƙi na wannan abin da ake cewa a zumuntan ɓangaren uwa ce sannan akwai wani kuma shi kaman zumunta ne shi ma Allah ya shigo da shi ciki Allah ya ce faje alahu nasaban wa sihira wa kana rabbuka qadira to sihira din nan shi ma zumuntan matarka kuma zumuntarka ne yawwa zaka rinka ziyartansu iyayen matarka ‘yan uwan matanka maza da mata duk wannan Allah ya ce sun zama suma ‘yan uwanka sun zama jininka sun zama sun zama abokan hulɗanka to waɗannan su ana musu ta yaya za ka yi musu zumunta aka ce zumuntansu su kuma shine ta hanyar wato na farko sadar da zumuntan ta hanyar yin kyauta idan kai mawadaci ne su talakawa ne ka rinka ba su da taimaka musu da abin da Allah ya hore maka sannan da maganan ɗan tsaraba-tsaraba da muke yi ɗin nan mutum ya yi tafiya ya dawo da tsaraba ko ya je wajen su ya je musu da wani ɗan tsaraba to duk yana daga ciki akwai ziyara ko da babu komai babu da komai ka je ka gaida mutum a inda yake akwai rubuta wasiƙa ka rubuta wasiƙa ka aika mutum kana gaishe shi ya ji daɗi cewa a wannan ɗan uwana ne a ɗan ɗan uwana ne ɗan babbana ne a a babbana ne kamar kuma yadda manyan su ma ake son a mutu to su ma ana son su yi wa ƙananan shi ma ya rinka tafa ƙudul a hawa me wane yake ciki wane lafiya in ka je ka ce babbansa na gaishe shi in ka je ka ce kaza kaza ko kawunsa na gaishe shi ko ita ma ka ce ina gaida ka ce mata ina gaida gwaggon ka ce ina ɗanta na gaishe ka ko gwaggo ta ce gwaggonsa tana gaishe shi ko ta yi kaza ko ta yi kaza kaza duk dai har yanzu abin da ya kai ga yanzu kuma abin da ya shafi abin da ya zo na zamani waya a kira ka a waya a gaisa yaya lafiya kuna lafiya me ake ciki duk yana daga ciki ta'aziyya in abu ya samu na bakin ciki duk wanda kuke da zumunta in dai abin ya shafe shi inda hali ka je ka taya shi jaje rashin wani dan uwa yayi rasuwa aka masa wani asara ne ya same shi wani ciwo ne ya same shi wani menene ya same shi to wannan ma yana daga cikin zumunta in baka yi to baka cikin masu sadar da zumunta a kuma ziyaran ma akwai tsawon da take iya ɗauka shi ma ya danganta ne kana iya ɓata zumunta ta hanyar ziyara ɗin idan misali za ka ziyarci mutum ka je kullum kai ziyarar ka don ka je ka samu wani abu abunsa ne ba don Allah ba wannan bai zama zumunta ba ya zama kawai kana zuwa faɗayi da neman abun duniya a ka je mutum don Allah ka je irin wannan shi ne za ka samu in ba a baka ba za ka zo ba ga bai zama zumunta ba ya zama biyan bukatan ka ne kawai don haka kuma haka ziyara in ka je wurin mutum kar ka daɗe idan daɗewan zai cutar da shi ka je iya ɗan yadda za a tashi cikin marmari a rabu idan kuma yana bukatan ya kaɗan tsaya in dai da hali ka ga bukatan ganinka yana yasa yana da natsuwan da yake bukatan ya ganka to kuma kar ka yi birbirbir ka tafi haka ma har wajen gaida marar lafiya malamai sun tsara wannan idan ka je wajen marar lafiya ka samu shi ɗin nan ya ji daɗi kuma zamansa ka fahimci cewa zamanka a wurinsa yana daɗa sa masa kwanciyar hankali to kaɗan ta zama idan kuma ka fahimci zamanka a wurinsa yana takura shi gashi yana son ya dan sake yana so ya yi bacci ya gaji kai kuma ka zo ka dame shi da surutu to wannan ma ka zama mai cutarwa ba mai taimakawa a wajen sadar da zumunta ba saboda komai yana da tsarinsa haka irin yadda yan uwa sukan je su taru a wurin mara lafiya su cika wurinsa likitoci su yi su tashi su yi ta nacewa ba za su tashi ba shi ma yana daga cikin rashin sadar da rashin kyautatawa zumunta idan likita ya ce muku wannan mutum yana fama da hypertension ko yana fama da meye yana bukatan ya samu bacci ko yana son bukatan ya samu hutu to kana shiga kana yi ka fita kana gaisuwa ka fita shi ma malamai sun ce zurgibban tazid hubban ko tazdad hubban eh kai zuwa kai ziyara jifa jifa sai ka ƙara soyayya amma yau kullum kullum kullum to sai a kosa da kai Na'am, to duk dai wa'in yana da cikin abubuwan da malamai suka rubuta game da abin da ya shafi ya tiluna ma a marar bihi a Newsala, wa'inda suke sadar da abin da Allah subhanahu wata ala umarnin a sadar da shi na zumunta. Waya ka shauna rabbahun har yanzu ulul albabi su ne wanda suke tsoron Ubangijinsu. Tsoron Ubangiji ba wai firgita ne kana razani kana razana Ubangiji ya san ka ba. A'a tsoron Ubangiji shine ba ka keta haddodinsa abinda Allah ya ce haramun ne kana nisantarsa abinda Allah ya ce halal ne kana aikatawa to shi ne kai mai tsoron Ubangiji ne abinda kake yin kuma don Allah kake yi to wannan shine kana tsoron ubangiji ba wai kawai kana jin tsoro haka ba a'a imtisalul awamiri wajtinabun nawahi fi zahiri wal batini min haythu yardallah la min haythu tarda to wannan shine yarshauna rabbum wa yakhafuna su'al hisab suna tsoron mummunan hisabi suna tsoron ranar kiyama kar Allah subhanahu wata'ala ya hukunta su da laifuffukan su na'am والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار na'am to wannan aya ta ta magana akan ulul albabi ta yi kama da ayan nan ta ibadur rahmani wa ibadur rahmani alladhina yamshuna al-ardi khawma wa idza wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama sai akai ta fadin abu sifofin su to nan ma ulul albabin sune ake ta fadin sifofin su wallazina sune waɗannan sabaru da suke haƙuri iri biyu haƙuri bisa bin Allah duk abin da Allah ya ce ka yi ko ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba ka jure ka rinka yi da kuma haƙuri ga barin saɓon Allah abin da Allah ya ce a bari komi yanda yake ma daɗi komi yanda ya tasiri a zuciyanka komi sabonka da shi ka nisance shi to wannan shine sabru kuma suna yi ibtiga a wajhi rabbihim don neman yardan ubangijinsu ba don neman ganin idon mutane ko gamsar da mutane ba domin idan dan idon mutane ne gamsar da mutane ran da idanun mutanen baya kanka ba za ka yi ba kenan wannan bai amfani ba ba dan kuma a basu wani abin duniya sai an basu su yi daidai in ba a basu ba ba za su yi daidai ba wa aqamus salata sannan kuma har yanzu wanda za a ce musu ulul albabi su ne waɗanda suke tsayar da sallah suna yin ta da rukunnanta da sharuɗanta yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a yi ta wa an su ne wanda suke ciyarwa min mara zaƙanahum daga abin da muka azurta su ba su hana zakan dukiyansu kuma abin da suka samu na falala wato su ne yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce a wata aya wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum to da mai bara da wanda baya bara wanda suka ga yana da bukata suna taimaka masa sirran ko a ɓoye wa alaniyatan ko a bayyane duka biyu ana son a yi kyautan sirri wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa waɗanda za su shiga aljanna Allah ya sa su kuma a inuwan al'arshi ranan da babu wata inuwa sai inuwan al'arshi daga ciki ya ce akwai wanda ya ba da kyauta da hannunsa na dama har hannunsa na hagu bata san me hannunsa na dama ta bayar ba wannan sirrin kenan alaniyatan an fi son zakka ka ba da shi kowa ya san ka baya har ma ka sanar zakka ne wannan saboda me karfafa gwiwan wanda ba su bayarwa da kunyata wanda bai bayar ba yauwa ka zo cikin kasuwan santarar ka ce to jama'a ka tara mana ka ce ku zo kasuwa ku karbi zakka ba laifi bane sai an zo kasuwa da safe kawai a ga ka ciro ambulan dubu ishirin ishirin ko hamsin hamsin ko menene ce gashi zakka gashi zakkana gashi zakkana gashi zakkana ba eh ba ba riya daidai ne ma shine daidai ma daidai kenan mai shago ta nan ya yi haka mai shago ta nan ya haka sai to kaga shi ma sai ya ji a jikinsa cewa to ya fi kamata fa a san ya yi zakka ai muna ai ai ai barna ne mutane da suke yawan hana mutane masu zakka bayyanar da zakkansu ai barna suke wa addini ba taimakon addini bane eh to inda ba ai Allah ya ce sirran ya ce wa alaniyatan to ai alaniyatan din kenan dama ba wani gwaninta a zakka ba wani gwaninta ba wani yabo kake ga balle a ce riya ne dama abu ne wanda Allah ya dora ma yanzu da kake zuwa zaka yi sallah azhar sai a ce kafa mutane su ce ni mai ibada ne bari ba zan je ba ko jam'i da za a je sallar magariba ka ce kai kar kar a ce fa ni mai riya ne ba zan je jam'i sallar magariba ba to ai yadda zuwan ka sallar azhar da la'asar da magariba da isha yake haka fitar da zakkanka yake da ana zakkan da haka da da yawa wasu ko ba dan Allah ba za ku bayar ko don tsoron zargin mutane za su bayar ko don su ma su fita daga jin kunya za su bayar na'am wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna ije mummunan abin da aka musu da kyakkyawa wato idan jahili ya zo ya musu jahilci jahili zai ana magana jahili wato wawa kamar mutane waɗanda suke da wauta akwai mutane waɗanda suke su Allah ya yi su marasa mutunci ne eh shi yasa Allah ce wai za ka daba humul jahilu ai ba wai baya da karatu bane wani yana da karatun amma baya da karatun amma yana da hankali to wai idan idan mutumin banza ya zo ya musu ya musu shakiyanci to ba za su mayar da shakiyancin ba duk irin iskancin da mai iskanci yayi su kuma sai su yi aiki da hankalinsu ba za su biye ma shedantakansa ba to shine ake nufi anan yadra'una bil hasanati sayyi'a shine aka ce kal jahali bil hilmi wal aza bis sabri kaman wanda ya maka wauta ya tayar ma ya taso kanka da hauka ko da zage zage ko da me kai kuma kai sanatsu ko wani lokaci wani mutum ya zo ya kama zagin sayyidina Umar da ya kama zagin sayyidina Umar sai sai sai sayyidina Umar yayi shiru sai manzon Allah yayi dariya sai ya sake sake zagin sayyidina Umar sai manzon Allah yayi shiru a sai sayyidina Umar yayi shiru sai manzon Allah yayi dariya ya sake zagin sa wasu kuma suka ce sayyidina Abubakar shikenan sai ya rama sai manzon Allah ya tashi a wurin ya fushi ya tashi sai ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya zage na farko na yi shiru kai dariya ya zage na biyu na yi shiru kai dariya ya zage na uku shine na rama manzo Allah ce a ai lokacin da ya zage ka na farko sai na ga mala'iku suna rama maka da ka hakura kai shiru shine nayi dariya da kai sake zagin ka na biyu sai na ga mala'iku sun rama maka sai nayi dariya shi yasa nayi dariya da ya zage ka na uku sai ka rama sai mala'iku suka kauce sai na ga shaidan ya zo ni kuma ba na haɗa wuri da shaidan sai na tashi saboda daga rama wankan nan to abin da za a yi shi ne faɗa shi kuma shaidan an yi bukatarsa ta biya dama an ce ƙarfe biyu ƙarfe ɗaya baya amo to idan kai ka yarda ka zama ƙarfe shi ma ya zama ƙarfe to kaga amo ya zo kenan to don haka shine wannan shine ma'anar cewa yadda ra'una bil hasanati sayyi'a idan an musu wauta su yi hakuri idan an cuce su su jure ula'ika wa'anda suke da wa'annan sifofi abin yabo duk da muka ambata a baya lahum uqubad dar sune zaka gansu sun samu gidan makoma na lahira mai kyau wato suna da ƙarshe mai kyau malamai suka ce ƙarshe a lahira mai kyau a ƙarshen ma a duniya mai kyau za su zama suna da shi dan ko ba komai Allah zai ba su nutsuwa da yabon mutane da mutane da addu'an mutane da kyautata mutane wanda kuma yake aka san shi da irin wancan ɗabi'a mai muni shi kuma hukubar darinsa tun a duniya shi ma zai ga la'anan mutane Allah wadaran mutane da sauransu na'am جنات عدن يدخلونها ومن صلى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب
جنات عدن منين أقبى الدار لنن aka ce ita ce jannatu adinin aljanna ta zama yarkuluna hada za su shige ta su wa man salaha da waɗanda suke salihai min aba'ihim daga iyayensu wato mutumin kirki yana ceton iyayensa su ma su shiga aljanna saboda halayensa wa azwajihim da matayensu shi ma yana musu hanyar su shiga aljanna ya zama shine wasilansu shine shafi'in su shi musu ceto wa zuriyatihim da zuriyansu gabaki daya wa illam ya amalu bi amalihim ko da ƴaƴan mutumin kirki ba sai aiki irin na mutumin kirkin ba to wannan sakamakon halinsa na gari sai ya amfane su yakunu na fi darajatihim wa takrimatan lahum sai su zama suna darajan waɗannan bayin Allah saboda girmama su yurwa arwaito anna waliyan lahi tabaraka wa ta'ala waliyin wani waliyin Allah mai girma mai tabaraka wa ta'ala idza dakala aljannata in ya shiga aljanna wa wasala ila darajatihi ya kai iya inda Allah ya ce ya kai na mukamin sa ya qulu sai ka ji ya ce aina abi ina babana yuqalu sai a ce masa abuka da kalal janna ai babanka ma ya shiga aljanna baka ganshi bane kawai walakin lam yasil ila maqamika kai dai bai kawo maqamin inda kake bane la'anna maqamahu wa maqamuka laysa mutasawiyayn dan maqamin sa aljanna da maqamin ka ba wuri ɗaya ba daidai bane ya kula sai sai la a'a innama kuntu amalu li nafsi wa li abi aini aikin da nake yi ina yi ne dan tsiran kaina da tsiran mahaifina yuqalu sai a ce masa atuhu bi abihi ku zo masa da babansa ya kulu sai ya ce aina ummi ina mahaifiyata kazalika haka shi ma za a yi sai ya ce kuma aina zau aina azwaji ina mata na su ma a ce ai sun shiga aljanna shi ma ya nemi a dawo da su gurinsa haka za a yi kazalika nan kuma sai ce aina auladi ina ƴaƴana su ma haka sai a kai su can to shine azwajin wa zuriyacin wayannan su ne kawai zaka samu daman alfarman a kai maka su iyayenka matanka ƴaƴanka idan ka zama mutumin kirki don haka ɗa zai iya ɗago ubansa zuwa makamin sa uba zai iya ɗago ɗansa zuwa makamin sa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ce wallazi na amanu wattaba'atuhum zurriyatun ai kaga zuriya yace bi imanin alhaqana bihim zurriyatun wayanda suka yi imani zuriyan su tafi su da dabi'a ta gari su ma sai su tafi su kai wannan to amma idan da ya zama kuma fandararre ne ko kuma mata ta zama fandararriya ce wanda ya kai ga har matsayin kafirci to wannan kuma babu wannan alfarma wannan alfarman take shine yasa la yuguni maulan an maulan shay'a shine yawma firul yawma firul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anu yuguni ko dake wannan ana maganan kafin ayi hisabi ne nan kuma kafin ayi hisabi ne na'am na'am
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والملائكة كما ملائكة يدخلون عليهم سيسي تشبو مسلمين كل باب تقوى شقوفا تقوفوا فين الجنة da takatangun aljanna mala'iku suna shigowa sannunku fa kai sannunku maraba maraba kai sannunku sannunku lale marabanku da rabo kun yi sa'a eh salamu alaikum dibtum wadkhuluha khalidina salamu alaikum bima sabartum wani ajiyar al'amilina haka za su yi ta muku za su koda ba yanzu misali ka zo gari an baka gida mai kyau an baka abinci an baka shimfiɗu da wajen kwanciya kawai ka ajiye kawai sai dai ka ajiye da ka kawo gado ka kwanta shiru abin da daɗi akwai daɗi amma daɗin ya yake ɗakin ragegge ne ko ka zo dai gashi an karɓe ka a gari ko sarki ne ya baka masauki ko menene ko gwamna ne an sauke ka an baka komai abinci an kawo maka amma ba wanda ya zo ce ma uffar ko da wanda an zo kai banka kai sannu da zuwa kai a kuna to mutanen mai girma ne ko mutanen excellency ne kai kun ji daɗi kai ga kun yi sa'a da wani ya zama gwamna kai kun yi kaza kan ko ba haka ba yana ta ai mu ma muna jin daɗi wallahi wannan abu da aka muka haka girma ma ka kaga inda aka ce ka zauna na ai an dauka ka ai babban mutum ne kai duk wanda kaga gwamna ya aje shi anan ko wani ne ai yana da matsayi ai kaga wani abu ne na ƙarin jin daɗi da girmamawa to haka ma duk ɗan aljanna yake samun ninkin ninkin sama da haka cewa in ya zo yana samun tarba na mala'iku suna taya shi murna suna maraba da shi suna shigowa ta ko'ina ana masa lale maraba suna ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku bi ma sabartun saboda haƙurinku da kuka yi na zaman duniya kuka bi Allah duk shagalce-shagalcen duniyan nan bai shagaltar da ku ba duk sha'auce-sha'aucen duniyan nan bai ɗauke hankalinku ba har kuka zo lahira kuna bin Allah wanda ya zo nan gidan ai daga gani ai yayi aiki jama'a ko ba haka ba ai yayi kokari duk rigiman duniyan nan da sadan Allah nan Allah ya taimake ka ka zo ka haye wannan duk waɗannan abubuwa Allah bai sa ka faɗa ciki ba ga su cin amana ga su zamba cikin aminci ga kisan kai ga shaye-shaye ga mene ga zinace zinace ga Allah duk Allah ka ƙetare wannan haɗari kai muna maka lalai maraba kai kai sa'a bi ma sabartu fa ni ugma uqubat da madalla da ƙarshe mai kyau da kuka yi na samun wannan gida na'am والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار wannan shine ɗarafin ɗarafi na farko ɗarafin mutanen kirki ɓangaren mutanen Allah bayan Allah salihai to an ƙare shi kenan za a kawo kuma akasinsu amma wallazina amma waɗannan waɗanda yankuduna hadallahi suke warware alkawarin Allah na zuwa su bauta masa suka ki zuwa su bauta masa suka saba masa suka aikata abin da suka ga dama suka warware alkawarin yawma alattu min ba'di misaqi bayan an kulla da su sun ce eh lalle kai ne ubangijin mun zo duniya zamu bauta maka wa yaqrauna ma amara Allah bihi an yusala suna yanke abin da Allah ya umarnin a sadar da shi zumuntar musulunci ba ruwansu da musulmi suna kyamatan musulmi suna hantaran musulmi suna sukan musulmi suna wautar da hankalin musulmi suna lalata darajar mutanen kirki a musulmi ba sa son su suna ɓata musu suna kuma suna yanke zumunta ta jini tsakaninsu da ‘yan uwansu wa yufsiduna suna barna fil ardi a bayan ƙasa da aikata saɓe-saɓen Allah da haɗa rigingimu da tayar da hankula da kaiwa ga kashe-kashe da kaiwa ga gaba da makamantansu ula'ika waɗannan mutane lahumun la'anatu Allah ya tsine musu walahum su'uddar kuma in sun je lahira za su samu mummunan gida shine gidan azaban Allah na'am الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالآيات الدنيا وما الآيات الدنيا في الآخرة إلا متاع والله الله يبسط الرزق shi yake shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga wanda ya so saboda shi Allah yana da yana raba abubuwa ne daidai da yadda hikimarsa ta hukunta wato ba yanda za ba kowa zai samu komai ba a tsarin Allah saboda rayuwa in ba a yi ta haka ba za ta zama ba ta da tsari yau idan an ce kowa zai samu komai to duniya tsarinta zai rikice amma a wurin jahili wurin jahili wannan shine daidai kowa ya samu komai daidai da yanda kowa ya samu to shi kuma wannan ba adalci bane a wurin Allah amma a wurin wanda bai san Allah ba bai san kuma hikimar Allah a rayuwa ba shi adalci shine daidai a wurinsa to idan aka ce kowa ya samu komai to ba wanda zai ma kowa aiki ba mai koyar da kai ba mai maka gini ba mai maka tonon bayan gida ba mai maka tonon lambatu duka kuma duk kasawanka da kake ganin kai Allah bai maka wani abu ba sai ka samu akwai bukatan kuma wani aikin ne kai kana ganin ba za ka iya yin sa ba sai dai a maka to shi wanda Allah ya kara masa idan ka lura hikimin Allah kawai Allah ya dauke shi a matsayin hadimin sa ne idan yayi da yayi daidai da abun to shikenan wannan sai ya samu falalan abin da ya samu da kuma falalan hidima idan Allah ya kara maka wasu abubuwa da yawa ka sayi ka cire kuɗi ka kafa kamfani kuma ka tafiyar da kamfanin to ga ga dukiyar da ka ga daɗin da ka ji kuma ga kuma taimakon bayan Allah ba fa ka ba su kyauta ba a'a ɗaukan su ma kawai da cewa ma'aikata ne a kamfanin nan a nan da su ci a nan da su sha to kana tafiyar da hikimar Allah ne cikin halitta ai ya fi wanda shi ya ɗiba ya zuba miliyan ɗari a banki kawai ya yi haka abinsa ko ba haka ba wannan ya fitar har ana ana amfana da abun to shi ma wani jihadi ne a cikin rayuwar rayuwar musulunci yana da bambanci da wanda shi kuma ya zinke kudin su tsuf ba ba wanda ya san ma yana da shi ko yana da shi ma shi kadai yake more abin sa to haka Allah ya yi to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa kai mai aiki ka zama mai amana ka zama mai gaskiya saboda a rinka kiran wasu a sa su kuma gobe kai ma a sake neman ka kai kuma wanda ka bada aiki ka zama mai cika alƙawari daga an gama ka biya shi yasa mun sallallahu alaihi wasallam ya ce ajira ajrahu qabla an yajfa araquhu shi wanda ya zo ya maka kwadugo kai kokari maza maza ka biya shi ladansa yana gama aiki tun guminsa da ya yi aikin nan da bushe ba to shi ne don haka Allah yake yake mayar da wasu matattaran wasu yanzu da a ce Allah subhanahu wata'ala zai bar duniya ko ina ba ruwa za mu rayu amma sai wasu rijiyoyi ne wasu gulabe ne wasu koguna ne wani ma atlantic ne wanne ne ba mu bukata ka ce ba ka san dangote kudin sa yayi menene ka don haka don ba zai kawo maka taliya Najeriya ya fiyo maka menene a yi ta shigo maka da waɗannan kayayyakin wake da wannan kudin da zai fiye daukan jirgi ya jirage manya manya su lodo kaya su kawo maka nan kuma gashi annabi ya ma irin wannan shi ma addu'a aljalibu marduku duk wanda yake jawo wani abu daga waje kaga ai ba kyauta yake bayarwa ba amma ya jawo ya kawo abin da zai amfani mutane to Allah annabi ya masa addu'a Allah ya masa arziki shi yasa kike ganin suna ta arziki kullum yana shigowa da shi to haka ne to wanda kaje kana zuwa wurin sa wani kaman gulbi ne shi za a zo shanu su sha mutane su diba su yi wanki su yi menene to rizqi kenan wanda kuma dan madaidaici rijiya a diddiba a sha wani kuma dan kwazazzabo ne ko wani kuma shi yake bukata a ɗiba a bashi to haka Allah ya yi mutane kuma hikimar Allah ne kuma haka shi ne tafiyan duniya lani lafiya to shi ne Allah yake sanar da mu cewa Allahu Allah ya fudin rizka shi yake shimfiɗa arziki in ka ji basu agun Allah nan to fa ba ƙananan masu kuɗi ba ne liman ya sha'u ga wanda ya ga dama saboda kai baka da bakin ka ce sai wani ko sai wanda kake so wanda ya ga dama ne zai masa haka waya kadiru yana kuma kuntata ma manya sha'u wanda ya ga dama wani kuma da kyar da kyar haka da yake samu ya rayu wa farihu su kafirai sai suka yi farin ciki da wannan yalwatawar su abin da suke so kawai a samu jin daɗi ya wanda zai na kafaru ya tamatta'una wa ya kuluna kama ta kulul an'am su kawai a ji daɗi a ci dukiya kamar yadda dabbobi suke ci babu doka ba control to shi yasa musulunci shi kuma a nashi samun akwai doka akwai control a cikin kudin akwai abin da aka ware aka ce ka ba mu wasu a cikin dabbobin akwai abin da aka ware aka ce sai ka bayar duk shekara a cikin nomanka akwai abin da aka ware aka ce sai ka bayar duk shekara inda a ce asalin zunzurutun mai kudi ne ake son yayi alheri ai wasu manoma ba za su yi zakka ba don ka dubi abin da suka samu su kansu suna bukatan ƙari to Allah ya yarda ba su ƙarin kuma ya ce su fitar da zakka yanzu ka samu kamfata a sukin na masara duka duka fa bai fi buhu shida da dan wani abun nan ba ko ba haka ba amma a ciki ana son ka auna wasu modoji ka bayar kai mawadaci ne wataƙila ma iyalanka ma ba za ka iya ciyar da su wataƙila wannan abincin ma ba zai ma ya rabin shekara wa iyalanka ba amma dai an ce ka cire ka baya ko to kaga ashe wannan duka dai Allah subhanahu wataala yana son kowa alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu kowa ya zamanto akwai abin da yake yi shi ma na ba da gudumawansa wa al'umma kar ya ce a a shi ba zai ba to shi Allah subhanahu wataala ya tsara duniya akan haka ne in dai ana son a bi tsarin Allah to su kafirai su sun yi farin ciki da rayuwar duniya ba su son su yi komai na alheri ba su son su bi kowa ba su son su bi Allah wa mal hayatud dunya ita ko rayuwar duniya fil akhirati in ka kwatanta ta da na lahira ba wani abu ne illa mata sai jin dadi na sakan daya idan ka dauki jin dadin duniya tun daga farkon sa karshen sa to bai fi jin dadin lahira na sakan daya ba gabaki daya na'am ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يدل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين كفروا كافرين suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi me yasa ba zai zo da mu'jizozi ba daga ubangijinsa irin na annabi Musa da annabi Salihu da annabi Isa kulka ce musu inna allaha shi dama Allah yudillu man yasha'u yana ɓadda wanda ya so ne komin abin da aka nuna masa ba zai yarda ba bi wani mu'jiza da za a nuna masa ba za ta sa ya imani ba waya hadi man ya sha yana shirye waya hadi ilaihi man anab yana shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi zuwa tafarki madaidaici na'am الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب na'am allazina amanu wanda suka yi imani su sai kaga wata dama innu qulubuhum zukatansu tana natsawa bi zikrillah da ambaton Allah ko kuma da cika alƙawarin Allah idan suka cika alƙawarin Allah sai kaga zukatansu ta natsa kamar misali in kai sallah ka sauki sallan farilla sai ka ji ka samu kwanciyar hankali eh to kaga zikrullahi sallah ne ko ko kuma idan an ambaci Allah sai ka ji hankalinka ya kwanta komi tashin hankalinka aka tunar da kai Allah aka ce maka to komi min Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai zuciyar mutum ta natsa to dan haka fassarar wannan aya yana da fuskoki da yawa duk yana koma kuma zuwa ga ambaton Allah a baki shi ma haka ne ambaton Allah tuna Allah a zuci shi ma haka ne tuna Allah wajen imani da aiki da abin da yace ayi duka dai yana kawo dumani na ga mutum zukatan suna natsawa da ambaton Allah na'am الذين- الذين آمنوا وعملوا الصالحات دوبى لهم وحسن مآب na'am ala bi zikrillah tatma'innul qulub ala ku saurara tatma'innul qulub zukata suna natsawa ne bi zikrillah da ambaton Allah duk inda aka ambaci Allah sai kaga zukata amma wani irin zukata zukatan mu'minai salihan bayin Allah sai zukatan su ta natsa amma su waɗanda suke munafukai sai ka ga eh, idza zikrallahu hadahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah idan suka ji ana ambaton Allah su waɗanda zuciyarsu su ba su imani da lahira ba suna jin an ambaci Allah sai hankalinsu ya tashi zuciyarsu ta takura to amma mu'mini haka baya samun su allazina amanu waɗanda suka yi imani kan wa amilus salihati suka yi ayyuka nagari tuba lahum farin ciki ya tabbata gare su a duniya da lahira wasu malamai suka ce duban nan wato wato wata bishiya ce a aljanna mai ganye mai fadi wanda matafiyi zai yi tafiya a ƙarƙashin inuwanta tafiyan shekara ɗari bai iya yanke ta ba wanda yake kan kan raƙumi inda za a ce a nan duniya za a sauke wannan bishiya ɗin to sai matafiyi ya yi tafiyan shekara ɗari a kan raƙuminsa bai gama fita daga inuwan ba haka take ita wannan bishiyan a aljanna to nan mutanen kirki ne wanda suke ambaton Allah wa husnu ma'ab makoma mai kyau tana gare su na'am كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم لتسلو عليهم الذي أوهينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وإليه متاب na'am allazi auha na'am kazalika haka nan arsalnaka muka aiko ka fi ummatin a cikin al'umma karkalat min qabliha umamu wanda an yi wasu al'ummun da yawa kafin ita wanda suka shuɗe duk an aika musu manzanni kuma sun san cewa akwai Allah kuma sun san cewa akwai manzannin Allah akwai littattafai da Allah yake saukarwa kai an kawo ka ne ka cika wa'yantan wato annabawa da manzanni mun turo ka litatluwa alaihim allazi auhayna ilayka dan ka karanta musu wannan littafi na alqur'ani da muka au- aiko maka da shi ka wa'azar da su ka ta su akan hanya wadda take madaidaiciya wahum su kuma kafaran ka ya kafarona suna kafircewa bin rahamani da yin sujada wa ubangiji idan an ce ku yi sujada wa ubangiji sai su ce su ba za su yi sujada wa rahamanu ba rahamanu ai wani mutum ne a a yamama don neman wato jayayya na rashin gaskiya sun san arrahmanu Allah ake nufi ulka ce huwa rabbi to ni rahamanu ubangiji na ne shi dai rahamanu ne shine ubangiji na wani shegantaka wai an ce usjudu lirahmani qalu wa mar rahamanu ana usjudu lima ta'muruna wa zadahu nufura wato akwai rahamanu yamama an musayna matul kazzab ana ce masa rahamanu yamama to dan su ka san shi mutumin da yake a sharari ne shi kullun yana neman wata kafa ne wanda zai bata mutanen kirki to tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce usjudu lillah allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budu to yau kuma ya zace usjudu lirrahman sai suka ce tab ka ce mu daina bautan halittan Allah mu daina bautan itatuwa mu daina bautan mutane yau kuma rahmanin ya mama kake cewa mu bauta masa sun san ba shi yake nufi to shine Allah yake kai rabu da fasikan kafirai kullu da kullaha awidu rahmana ayyan mata da ubu ba wai iya Allahu da Ar-Rahmanu ne sunayen Allah ba walahul asma'ul husna yana da sunaye 99 ma duk sunansa ne kuma shi kadai ake nufi amma sunaye ne dai kalar su ya bambanta amma dai shi din wancan ake nufi dan haka kar ku damu dan wani ya ce wai in kun ce Rahmanu kuna nufin Rahmanu da Yamama ne ka ce ni Rahmanun shine ubangiji na la ilaha illa hu ba wani ubangiji sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi matab komawa na zuwa gare shi ne wato shi rahamanu an kira shi rahama an kira an kira Allah subhanahu wataala da arrahamanu ne saboda rahamatuhu wasi'at kulli shay'in fid dunya washtamalat kulli ahadin babu wani wanda ba zai samu rahaman Allah ba a duniya kafircin ka ba zai hana Allah ya baka rahamarsa ba kafircin ka ba zai sa Allah ya hana ka ruwa ba ko ya hana ka abinci ko ya hana ka haihuwa ko ya hana ka dukiya ko ya hana ka lafiya ko ya hana duk waɗannan abubuwa da yake ba wa wanda ya bi shi haka kuma yake ba mu wanda ya ƙi kai ba dan ma kada mutane su tattaru su zama sun tattaru akan kafirci ba Allah ya ce wanda ya kafirce wa masa sai ya masa gidan zinariya matakalan zinariya gadonsa na zinariya da jawahiru da sauransu don me shi ko wanda yake mumini sai a bar shi cikin matsuwa da talauci saboda kawai Allah ya yi haka ne bai haka ba ne kawai saboda tausayin zuciyarmu sai mu ga kawai za mu karkata zuwa wajen wancan menene matsayin yin hakan inda Allah ya wa'incan ɗin hakan ai kaman kiwon ragon lahiya ne. Ragunanka kana da raguna sun kai ishirin ko goma, amma sai a kama wani, a ɗaure shi, a sa masa dusa, a ba shi kanwa, ana masa wanka, ana shafa jikinsa, ana sassoke shi. sauransu zo a kore zo a tafi da su kiwo a tafi da su kiwo wannan ai ragon ɗaure ne yana ta ma yana jin daɗi ko to amma rana ɗayan an ka zo aka ce yau lahiya ta zo na amfanin wannan kwanakin da yana cin daɗi duk wannan kwanakin da yana cin daɗi sun yi masa wani amfani to haka kafiri idan aka ce ranar kiyama alkiyama ta tashi duk wannan jin daɗin an jefa shi wuta kuma har abada to me to shi yasa da sai Allah ya ba mutum jin daɗi har na inna na ha na'am to Allah subhanahu wata'ala shi yasa ake kiransa ar-rahman kuma ake kiransa ar-rahim saboda a lahira duk yanda Allah yake da tausayi da sauransu ba ruwansa da kafiri karkar kafiri yayi kafirce dauka cewa ai Allah mai hakuri ne ai Allah mai yafiya ne an Allah mai jin kai ne an Allah menene ya ce in ya je lahira zai kuka ya ta kuka ya ce ha ba ubangiji na Allah ya saurara masa babu shi a lokacin ya toshe kofa shi arrahimu ne ɗan wuta za su yi kuka an ce an jefa su a wuta za su yi kuka su yi kuka su yi kuka su yi ta kuka ba a cire su ba su yi shekara dubu ba wanda ya saurare su bayan nan sai su ce sai su yi mitin su ce mu yi shiru na juriya a ce ai a tausaya musu ai ka san mutum in ya yi kukan ya kukan har ya gaji ya shiru sai a ce a tausaya masa ko ba haka ba sai su yi shiru na shekara dubu sai su ji ba a kula su ba sai su kama sai su ce su cika du- wuta da hargowa da hayaniya da zanga-zanga su ta ihu maliku zai kaza alaina rabbuk ya maliku zai kaza alaina rabbuk a kashe mu mu huta mu a kashe mu huta su yi su yi iskancin su da hayaniyansu su shekara dubu maliku yana ji suna yi sai da sai ran da shekara ta dubu ta cika sai ce innakum makisun kai dawama ku za ku maganan ƙarshe kenan daga nan ba zai sake musu magana ba saboda haka shi yasa Allah ya zama arrahim me shi yasa ake fassara shi da cewa me ke babban jin kai a lahira a lahira ba jin kan kowa sai wanda ya je da imani idan ka gama ka shigo aljanna bayan ka shiga wuta akwai wanda za su shiga wuta su zo su shiga aljanna to ai wannan imani ne zai maka amfani imanin da ka tafi da shi in dai akwai imani a cikin zuciyanka na cewa Allah ɗaya ne to ba za ka dawama a wuta ba wannan alkawari ne na Allah amma mutum zai je kurkuku na iya shekarun da Allah ya ga dama na laifinsa don haka ba kowane wanda ya shiga wuta ne zai dawama a wuta ba abinda muke gudu duk da baki ɗaya shine mu muna so ne mu ji farar ɗaya kawai mun tafi aljanna a aljannan ma ba ma son ƙasa ƙasa gane eh saboda idan kana neman abu ƙasa ƙasa to ƙarshe fa za ka rasa yawwa kar wani ya nemi aljanna ƙasa ƙasa kar wani ya ce wai ni kawai ina son in samu aljannan ma'awa in tsira a'a kai hakuri kai in Allah ya sa kokarin ka ya gaza ka kare ma'awan ne aka turo ka to sai ka ce alhamdulillah amma kar ka nemi ma'awa ka nemi jannatul firdaus in yaso duk inda za a kai ka daga baya ka samu wani malami ya ya tare ɗansa yace masa kai yaya kake son ka zama sai ce ni ina so in zama kaman ka sai fushi ne fushi sai almajirai suka tambayi malam haba malam ai yaron yayi kokari kaman ka fa malam kamar kafa yace yana so ya zama wasu sun ce imamu maliki ne wasu sun ce wani malami ne da cikin manya-manyan malamai magabata sai don me yasa za ka yi fushi ya ce yana so ya zama kamar ka sai ya ce abin da ya sa na yi fushi galibi mutum bai cika kaiwa ga burinsa ba mutum bai cika kaiwa ga burinsa ba idan ka ji mutum ya ce yana so ya zama kamar kaza to iyanan din yake fata sai kuma ƙasa da nan ya ce ni lokacin da na fara neman ilimi ina burin in zama kamar sai da na aliyu ne inda na ji ana cewa shi ne babu madinatul ilmi shi ne shi ne ta karatu ne ta istihadi sai na zama kamar sai da na aliyu sai na ƙare a inda na kyanna to yanzu ɗana yana cewa ba so yana cewa ba zai kai kamana ba kenan ni kuma so nake ya wuce ni ya yi gaban gaba da nan an gane to tun da yace yana son ya zama kamana to iya kokarinsa zai kokari ne ko ba zai zama kaman nawa ba sai ya zama kasa da ni to amma da ya dauki wani sama da ni yace yana so ya zama kaman sa to sai in yi farin ciki saboda kar kai ma kar kai fatan cewa wai kai aljanna ta tsira balle ko wanda suke halaka ga baki ɗaya wannan kama kaman sun yi ba su da niyyar su tsiran ne ma sai rabu aljanna ta mai rabo ne to kaga wannan halakakke ne ba daidai ba ne a rinka cewa aljanna ta mai rabo ne ana nuna mutane su je su yi duk abin da su ga dama to sai hana su aiki don neman aljanna ne to haka ana son kowa ya yi iya nashi kokari ne ka yi ta naka tukin tsaye to inda tukin naka yi kai in ka waiwaye baya sai ka ce ta amma fa mu ma ba alhamdulillah ko ba haka ba yawa amma in ka zauna kana ta ina muka ya an yi gaba an bar mu to sai ka ga anan din kake Allah ya samu dace اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله تدري مقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين